إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya sake ƙara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan masallaci masjid siddiq a wannan anguwa ta zarya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna 25 ga watan sha'ban wanda ya daidai ga hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 24 ga watan bi miladiyar isa alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul mujadila al-mujadila wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim shin baka gani ba zuwa ga wa'anda suka yi ƙawance da mutanen da Allah ya yi hushi da su mahun minkum wala minhum su ba su daga cikinku kuma ba su daga cikinsu wa ya halifuna alal kadibi wa hum ya'lamu sannan suna rancewa akan ƙarya alhali su kuma suna sane a addallahu lahum adaban shadidan Allah maɗaukakin sarki ya tanada musu azaba wadda take mai girma innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su ya munana abinda suka kasance suna aikatawa ittakhadhu aymanahum junnatan Allah ce sun ɗoki rantsa-rantsansu ya zame musu kariya fasaddu an sabilillah sai suka kangar da mutane akan hanyar Allah falahum azabun muhim lalle kam suna da azaba mai wulakantarwa lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum Allah yake cewa dukiyoyinsu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su taɓa tsinana musu komi ba min Allah shay'an daga wajen Allah imana da dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su taɓa tsinana musu komi a wajen Allah ula'ika ashabun na Allah ce wa'annan su ne 'yan wuta hum fiha khalidun kuma lalle su a cikinta masu dawwama ne yawma yab'athuhum Allah jami'a ranar da Allah madaukakin sarki za ya tara su a gaba daya fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum sai su rantse ma Allah kamar yadda suka kasance suna rantse muku wa yahsabuna annahum ala shay suna zaton ma sun yi wani aiki nagari ala innahum humul kadibun Allah ce ku saurara lalle su su ne makaryata istahwada alaihim shaytan shaytan ne kawai ya ci galaba akan su fa ansahum dhikrallah sai ya mantar da su ambatan Allah ula'ika hizbu shaitan Allah ce wa'annan su ne ɗan ƙungiyar shaitan ala inna hizbar shaitan humul khasiru Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle ɗan ƙungiyar shaitan su ne wa'anda suka yi asara a cikin wannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki bayan ya ƙare ladabtar da masu imani Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da cewa su ba da sadaka kamun su tattauna da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya sauke musu wannan hukuncin saboda sassautawa a gare su a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta sai Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin wa'ansu kafirai kafirran makka wa'anda suke tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah yake ba mu labarin cewa su sun jibinci yahudawa su kasance su ne abokaninsu su ne abokan jibintansu su ne za su kulla kawance da su alhali su kuma ba yahudawa ba ne kuma su ba masu imani ba ne ba a su wasu mutane ne da sun kafirce ma Allah kuma kafirshin bai ishe su ba sai suka ƙara da munahici suna ƙawanceceniya da yahudawa amma kuma idan suka zo wajen masu imani sai su rance musu da cewa lalle su ai masu imani ne kuma ba tare da yahudawa suke ba sai allah maɗaukakin sarki ya ce tun da sun kafirce kuma sun yi munahici kuma sannan sun rance akan ƙarya a dalilin wa'annan abubuwan guda uku sai allah ce a addallahu lahum azaban shadida allah maɗaukakin sarki ya tanada musu wata azaba wadda take mai girma lalle su ya munana abinda suka kasance suna aikatawa allah maɗaukakin sarki sai ya ba mu labarin cewa ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah su kafirran munafikai sun ɗauki cewa rantsuwar da suke yi ma masu imani cewa muna tare da ku sun ɗoka cewa wannan rantsuwa ita ce za ta ba su kariya wajen masu imani saboda idan yaƙi ya ɓarke tsakanin kafirai da masu imani tun da su sun rance cewa su masu imani ne don haka wannan rantsuwa sai ta zame musu kariya masu imani ba za su yaƙe su ba sannan ba za a amshe musu dukiyoyinsu ba sannan haka ba za a ƙwace musu 'ya'yansu da matansu ba sai Allah yake cewa ittakhazu aymanahum junnatan sun doki rantsuwar da suke yi ma masu imani cewa su masu imani ne kuma ba tare da yahudawa suke ba sun doki wannan kamar kariya ce da za ta ba su kariya su kubuta da su da dukiyoyinsu Allah ce fasaddu an sabilillah sai suka batar kuma suna kange wa'ansu wa'anda suka yi musu da'a sun hana su bin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce to kuma lalle suna da azaba wadda take azaba ce mai wulakanci Allah ya ce lan tughniya anhum in suna ganin cewa a gidan duniya sun rantse ma masu imani cewa tare muke da ku don haka sun sha da su da dukiyoyinsu da 'ya'yansu sai Allah ce to ai abin da musan sani ba da 'ya'yansu da dukiyoyinsu ba za su taba tsinana musu wani abu ba a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda su dama a wuta za su shiga kuma a wutar nan za su dawwama sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ranar da kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya tashe su a ranar tashin alkiyama yadda suka kasance suna rantsima masu imani a gidan duniya cewa su tare da masu imani suke ba tare da yahudawa suke ba to idan allah maɗaukakin sarki ya tada su a ranar tashin alkiyama haka za su zan kirance ma Allah suna ce ma Allah su ai a duniya sun kasance masu imani ne har suna raya cewa ma ai sun yi wani aiki wanda aikin nan yana da kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce su dai maƙaryata ne na gaske su yi ƙarya a duniya su rantse akan ƙarya a duniya kuma a ranar tashin alkiyama ma su rantse akan ƙarya Allah ce ba komai yasa suke haka ba istahwaza alaihim shaytan shaytan ne yayi ƙaryayi galaba akan su ya ci nasara akan su fa ansahum dhikrallah sai shaytan ya mantar da su ambatan Allah sai Allah ya ce ulaika hizbu shaytan wa'annan sune an kungiyar shaytan Allah madaukakin sarki yace yake cewa ala inna hizbash shaytan humul khasirun kuma lalle mutanen da suka katance shedan ne yan kungiyar shedan ne su wa'annan mutanen su ne wa'anda za su yi asara a rayuwarsu ta duniya kuma su yi asara a rayuwarsu ta lahira a nan da allah maɗaukakin sarki yake ce mana alamtara ilallazina ta wallawa ƙaunar gadiballahu alaihi shin baka gani ba zuwa ga wa'anda suke ƙawance ceniya da mutanen da allah maɗaukakin sarki ya hushi da su sai ya zamanto alamtara a nan da ta zo littaubih ta zo ne domin a tsinkayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shin baka lura ba shin iliminka bai nuna maka mutanen da suka jibinci wa'anda Allah maɗaukakin sarki ya hushi da su ba alamtara idan ta zo a yare na larabci tana ta'addi ne da abubi ko ta yi ta'addi da harful jar wanda shine ila ko ko ta yi ta'addi da abin da yake maf'ul ne amma idan muka duba dukka a cikin alkur'ani mai girma alam tara idan ta zo ta cika yin ta'addi ne da harful jar wanda yake ila idan ka ɗauka allah maɗaukakin sarki yana cewa alam tara ila rabbika kaifa madda dhil alam tara ila alladhina nuhu anin najwa alam tara ila alam tara ila alladhina nuhu anin najwa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab alam tara alam tara ila ila rabbika kaifa maddazil duk inda ka doko alam tara zaka ga cewa alqur'ani mai girma tana yin ta'addi ne da ila haka ya sama wasu malamai suke ganin cewa ai alam tara idan ta zo ba za ta taba yin ta'addi da komai ba sai da ila alhali kau tana yin ta'addi da almaf'ul amma Allah madaukakin sarki ya yin ta'addi da alamtara ya yin ta'addi da ila shine saboda shine abin da yahi yawa a yare na larabci shi yasa Allah madaukakin sarki yake ta'addi da ita da ila saboda mutane a musu magana da abin da suka saba ji da abin da suka kasance suna magana akan shi yana daga cikin ta'addi na ila da almaf'ul kamar yadda imrul qais yake cewa alamtara yani kullama shi'tu tariqan wajattu biha tiban wa illam tatibi anan da yake cewa tarayani sai ga alamtara ta zo ta yi ta'addi da abun da yake maf'ul ne sai Allah madaukakin sarki yake cewa tawallau qauman ghadiballahu alaihim sai suka shigunci wa'ansu mutane wanda Allah madaukakin sarki yayi wushi da su kaliman tawallau tadullu ala alqurb kalma ce wadda da an faɗe ta a yare na larabci tana nihin kusanci wannan kusancin yana nihin min haisul makan kusanci ne na wuri ko ko kusanci ne na addini ko ko kusanci ne na annasab ko ko kusanci ne na ƙawancece ne ya kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a nan ko ko kusanci ne na cin nasara akan wani abu tawallau da ta zo a nan ta zo ne don ta nuna cewa ai sun danganta da su sun koma kusa da su suna ƙawanceceniya da su waɗanda suka tai a wannan fassarar akwai ibnul ha'im a cikin littafin shi at-tibyan da ar-raghibul asfahani a cikin littafin shi al-mufradat sai Allah madaukakin sarki yake cewa ma hum minkum wala minhum su wa'annan munafikan kafiran wa'anda suka jibince yahudawa su ba su cikin masu imani kuma su ba su cikin yahudawa saboda yahudawa wasu baƙi ne da suka zo a garin makka suke zaune su ko masu imani wa'ansu mutane ne wa'anda suna nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki yake cewa ma hum minkum wala minhum sai ya kasance ad-damir na hum nan yana komawa ne ga ilal lazina tawallau su ne munafukai sai Allah madaukakin sarki ya ce su ba su cikin yahudawa kuma su ba su cikin masu imani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa mudhabbabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su suna yawo ne tsakanin yahudawa da tsakanin masu imani su ba su miƙa wuya ba sun imani da Allah kuma su ba su koma addini na yahudawa ba a'a su kawai kafirai ne kuma suna makafircin nasu kwalliya da munafici sai allah maɗaukakin sarki yake cewa wa yahlifuna alal kadhib bayan cewa su ba su yi imani ba amma idan sun haɗu da masu imani sai su zan kiran cewa suna cewa ai mu masu imani ne kuma ba tare da yahudawa muke ba wa yahlifuna alal kadhib wa hum ya'lamun sai su rantse akan karya alhali su kuma suna sana cewa su ba su yi imani ba hadisi ya tabbata daga ibn abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare su yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zamna sai yake ce musu yadkhulu alaikum rajulun yanzuru bi bi aini shaytanin manzo Allah yake ce musu akwai wani mutum da zai shigo yanzu wannan mutumin yana kallo ne da idanu na shaidan au bi ainai shaitanin koko yana duba ne da idanun shi amma duba irin na shaidan kala ibnu anas yake cewa fa dakhala rajulun azra sai ga wani mutum ya shigo fa kala sai ga wani mutum ya shigo fa kala lahu sai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alama tasubbuni aw tashtumuni sai yake ce manzo Allah yanzu kana zagi na ne koko yanzu yanzu kana zagina ne ko ko kana aibanta ni ne a cikin mutane sai ga wannan mutumin manzan Allah yana tambaya shi shi ku yana rancewa akan abin da ya san ƙarya ne faja'ala yahlif duk lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akan wani abu kuma ya san tabbas wannan abun ƙarya ne sai ya rance daga nan ne Allah maɗaukakin sarki sai ya samkar da wannan ayar wa ya halifuna alal kadibi wa hum ya'lamu su suna rancewa ne akan ƙarya alhali kuma suna sane da cewa su ƙarya suke kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a wata aya wa ya halifuna billahi innahum laminkum suna rancewa da Allah cewa su suna tare da masu imani Allah cewa mahum minkum alhali su ku ba su tare da masu imani walakin na hunƙaunin ya kawai su ne wa'ansu mutane ne wa'anda suna rarrabewa ba su wajen masu imani kuma ba su wajen yahudawa wannan yana nuna mana cewa wannan hadisin na ibnu abbas shine sababin da malamai suka gayi a cikin sabkar wannan ayar wa yahlifuna alal kadhib wa hum ya'lamun sai Allah madaukakin sarki yake cewa ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sirriki rantsuwar da suke yi ma masu imani ita ce za ta ba su kariya akan kawunan su da dukiyoyinsu fasaddu an sabilillah dan haka ba wai su su yi imani ba a'a duk mutumin da ma zai musu da'a ko ko duk mutumin da suna da iko akan shi to za su iya kange shi domin kar ya bi hanyar Allah maɗaukakin sarki idan aka ce junna a yare na larabci ana nufin da shi wiƙaya wa sitra kariya ana nufi da shi kariya abinda laraba suke ce ma junna ita ce rigar da mayaƙi za ya sa domin idan an kawo mishi tsara na takobi ko na adda tsaran ba zai kai jikin shi ba to shi ne yasa allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da wannan kalma tun da tsoron yaƙi ne suke yi shi yasa suke ƙarya tsoron a kashe su ne suke suna ƙarya sai Allah ya yi isti'arar wannan kalmar kamar ƙaryar tasu riga ce wadda mayaƙi zai sa sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa ita ka zo a imanin junnatan sun ɗauki rantsarantsansu ya kasance shi ne abin da za su yin kariya da shi saboda kar masu imani su yaƙe su Allah ce fasaddu an sabilillah sai suka kangar da mutane akan bin hanyar Allah madaukakin sarki fasaddu malamai suka ce az-zahir annahu min sadda al-muta'addiya wannan sadda sai ta kasance a'a ba ma wai su su kin imani ba a'a har wanda zai bi su ko ya ya saurare su za su kange shi su hana shi ya bi Allah madaukakin sarki sai ya kasance akwai al-maf'ulul mahzuf sai a kaddara cewa saddu ghairahum mimman ata'ahum an sabilillah sai su kange duk wani wanda suna da iko akan shi su hana shi ya da'a ga Allah madaukakin sarki anan da Allah madaukakin sarki yake ce mana ittakhazu aymanahum suna rantse saddu an sabilillah suna kange mutane akan hanyar Allah sannan kuma wa yahlifuna suna rantsewa wannan abubuwan guda biyu allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani a wurare mai girma allah maɗaukakin sarki yake cewa sayahlifuna billahi innahum laminkum za su rantse muku da allah cewa lalle su suna tare da masu imani allah ce sayahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun za su rantse da masu imani cewa lalle su suna tare da masu imani amma kuma su ba tare suke da masu imani ba a nan da allah yake cewa saddu an sabirillah suna kange mutane daga bin hanyar allah maɗaukakin sarki allah ya ba mu labari a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma mai nuna cewa su munafukan kafirai suna kange mutane daga bin da'a daga yi ma allah maɗaukakin sarki da'a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa adiya alamullahu mu'awwiqina minkum Allah maɗaukakin sarki ya san masu hanarwa gudu a cikinku wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina da masu ce ma ƴan uwansu ku zo a wajenmu ku zo wurinmu ba sai kun tsaye wajen masu imani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila haka kuma su munafukai ba za su taɓa halartar wurin yaƙi ba illa ƙalilan sai ɗan kaɗan abin da ba a rasa ba sai allah maɗaukakin sarki yake cewa istahwaza alaihimu shaitan istahwaza alaihimu shaitan ai galaba wastaula kamar yadda al'imamu sajjatani ya fassara istahwaza shaidan ne ya ci galaba a kansu galaba alaihim wastaula kamar yadda haka yato wannan tarifin a cikin littafin shi gharibul qur'an da ibnu qutayba a cikin littafin shi gharibul qur'an yake cewa istahwaza ai shaydan ne ya ci galaba a kansu ya hana su su yi ma Allah madaukakin sarki da fa ansahum dhikrallah sai shaydan ya mantar da su ambatan Allah madaukakin sarki al-imam shaukani a cikin littafin shi na tafsirul qur'an ya hakaito maganganu guda biyu fa an sahum dhikrallah yace magana ta farko ay awamirahu wal amala bi ta'atihi shedan ya kange su da su bi umarnin Allah da su yi aiki da da'ar Allah madaukakin sarki falam yazkuru shay'an min zalim sai shedan ya mantar da su bin umarnin Allah kuma ya mantar da su yi ma Allah madaukakin sarki da'a magana ta bi da al'imamu shaukani ya kawo a ƙarƙashin fa'asahun dukkan Allah shi ne yake cewa zawajirahu fin nahayi an ma'asi abinda Allah maɗaukakin sarki yake tsawatarwa a kan shi a kan ka a saba mishi to sai shi ɗan ya mantar da su da yin wannan abin sai suka kasance suna saba ma Allah maɗaukakin sarki al'imamu ibnu abi zamanin a cikin littafin shi na tafsiri yake cafa an sahun dukkan Allah Allah maɗaukakin sarki shedan ya mantar da su ambatan Allah ai an yadkuruhu bil ikhlasi lahu shine su tuna Allah da yin miƙa wuya da yin addinin Allah dan zatin Allah maɗaukakin sarki ذكر الله أي أن يذكروه بالإخلاص له شيطان يا ناس سي إخلاصي ga Allah madaukakin sarki shi yasa idan sun je wajen Yahudawa sai su ɗauke su a matsayin abokanai idan sun zo wajen masu imani kuma sai su rantse su masu imani ne al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin shi yake cewa fa ansahum dhikrallah shaidan ya mantar da su ambatan Allah sai ya ce ai istahwaza ala qulubihim ash-shaytan shaidan ne ya ci galaba akan zuciyoyinsu hatta ansahum an yadhkurullaha azza wa jal har shaidan ya mantar da su da su ambaci Allah madaukakin sarki wa kadhalika yasna'u biman istahwaza alayhi ibn kasir ya ce haka shaidan yake ga duk mutumin da ya yi sake shaidan ya ci galaba a kan shi sai ya hana shi da ya yi ma allah maɗaukakin sarki ɗa'a ya ikhlasi a cikin addinin allah maɗaukakin sarki ibn ashur a cikin littafin shi a tahrir wa tanwir yake tafa an samun dhikrallah sai shaidan ya mantar da su ambatan allah ay al ma'ana annahu an sahum tauhidallahi bi kalmati shahada ibnu ashur yake cewa abinda ake nufi da shedan ya mantar da su ambatan Allah shine shedan ya mantar da su da su kadaitar da Allah da bauta da su furta kalmar shahada wa tawajjuhu ilayhi bil ibada su miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki domin yin ibada wallazi la yatadhakkaru shay'an ibnu ashur yake cewa duk mutumin da ba zai taba tuna komi ba to la yaqumu biwajibatihi duk mutumin da ba zai taba tuna wani abu ba a rayuwar shi to bai ma san ba menene abin da ya kamata ya yi da abin da bai kamata ya yi ba ibnu ashur kamar yana so ya nuna mana cewa shedan ya zautar da hankalinsu har sun kai ba masu tuna abubuwa balle su san menene Allah madaukakin sarki ya ɗora musu ko ko menene Allah madaukakin sarki bai umarne su da su yi ba fa sahum dhikrallah sai shaidan ya mantar da su ambatan Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata daga Abu Darda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yake cewa naji Allah madaukakin sarki yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma min salasatin fi ƙaryacin wala badun babu wasu mutum uku da za su kasance a cikin daji wala badun a cikin wani gari ko ko a cikin wani ƙauye la tuqamu fihim as-salat manzon Allah yake cewa mutanen nan ba a tsira sallah ba su tsira sallah a tsakaninsu illa qad istahwaza alaihim ash-shaytan manzon Allah yake cewa duk mutanen da suka kai su uku ba su tashi domin su yi sallah a tsakaninsu wa'annan mutanen a gari suke ko a daji yanzu Allah ya ce to sai ka tsinci wa'annan mutanen shaidan ya ci galaba a kansu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abu darda fa alaika bil jama'a duk inda aka ce ga wata jama'a can su ne jama'ar Allah to kashe ka bo annan jama'ar fa inna ma ya'kulu dhibul qasiya ai shi zaki yana cin dabbar da ta kangare ne ta ratse ita kadai to ita zaki yake bi domin ya hallaka ta shi yasa idan aka ce ma wanga abin ahlus sunna sun tafi akan shi malamai sun tafi akan shi to idan mutum yana so ya tsira to ya tsaya inda wannan jama'a suke kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin wannan hadisin ibnu ashur yake cewa zaka ga duk inda mantuwa ta zo a alqur'ani mai girma to zaka ga cewa Allah madaukakin sarki yana jingina ta ne ga shaidan duk inda mantuwa ta zo a alqur'ani zaka ga cewa Allah madaukakin sarki ya jingina ta ne ga shaidan a wurare da dama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa in ma yusiyannaka shaytan idan shaidan ya mantar da kai fala taqud ba'da zikra ma alqawmi zalimi kada ka zamna bayan ka tuna kada ka ci gaba ka ci gaba da zama da mutanen da sun zalunci kawunan su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari akan annabi Yusuf fa ansahu shaytanu dhikra rabbih sai shaidan yammantar da shi ambatan ubangidan shi falabita fi sishin bita asini sai ya rayu a cikin gidan kaso wasu 'yan shekaru wannan yana nuna mana cewa duk inda mantuwa ta zo a alkur'ani mai girma to za ka ga allah maɗaukakin sarki yana jingina ta ne ga shaidan kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a cikin ƙisa yaran da suke tare da annabi musa yake cewa wa ma an sami illa shaitan babu wanda ya mantar da ni shi sai shaidan an azkurahu akan in tuna shi a wannan ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana ba an samu shaitanu zikra fa an samu an shahu shaitanu zikra rabbi sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su ambatan ubangijinsu sai Allah yake cewa ala inna hizbash shaitanu humul khasirun lalle duk mutanen da suka ƙi bin Allah maɗaukakin sarki suka rungumi shaidan suka rungumi soye-soyen zukatansu Allah maɗaukakin sarki yake cewa to wa'annan su ne wa'anda suka yi asara a rayuwarsu ta duniya suka yi asara a rayuwarsu ta lafira muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga munafuci a ƙarƙashin wa'annan ayoyin malamai sun kasa munafuci gida biyu akwai annifaqul akbar akwai munafuci wanda yake shine babban munafuci wanda yana fidda mutum daga addinin musulunci misalin babban munafuci shine mutumin da zai zanki nuna cewa su suna da addini su masu imani ne amma idan ya sha kwana kuma zai zanki zai zanki nuna kawanceceniya da wa'anda ba su yi imani ba shi bai yi imani ba amma idan ya zo wajen masu imani yana nuna cewa shi ma nan mai imani ne amma shi kuma bai yi imani da Allah ba kuma bai yi imani da ranar tashin ƙarshe ba sannan baya yin sallah tare da mutane kamar kuma yadda idan ya zo wajen mutane ko da ko zai ambaci Allah to zai yi ne don a ga e lalle su suna yi su masu imani ne idan mutum ya kudurce wannan a zuciyar shi Allah ya sawake to wannan kafirci ne bisa zalunci wannan ya fi yahudawa azabar da za a mushi sai ta hi taba yahude da taba nasari sai ta hi duk wani mutum wanda bai imani da Allah ba saboda shi ya hada abubi ga kafirci kuma sannan ga munahuci da zagon ƙasa da yin ƙarya da abun da ba shi bane ba ke akwai a cikin zuciyar shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa yahlifuna alal kali suna rantsewa akan ƙarya alhali cewa a cikin zukatansu su bu su yi imani da Allah madaukakin sarki ba wa'annan kuma suna da wasu alamomi guda uku alamar su ta farko masu babban munafici shine suna yin shari'a ne da shari'ar da ba ita bace ba Allah madaukakin sarki ya aiko kamar yadda Allah yake ba mu labarin cewa alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilay shin yanzu baka ga wa'anda suke raya cewa sun yi imani da abin da aka sabkar gare ka wa ma unzila min qabli da abin da aka sabkar a bayanka yuriduna an yatahakamu ila tahu suna so su zanke yin hukunci da abinda dagutanci ne wa qad umiru an yakfuru bihi bayan cewa tabbas an umarni ai an umarce su da su kafarce ma dagudu wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida Allah ce shedan ne kawai yake so ya batar da su bata wanda yake mabayyani yana daga cikin alamomin kafirci na munafici alama ta bi min sifatihim yana daga cikin siffofinsu shine za ka gansu suna jibintar wa'anda ba su yi imani ba za ka gansu suna jibintar kafirai koko suna jibintar yahudawa to a ƙarƙashin haka kuma allah maɗaukakin sarki ya tana da azaba mai narko a gare su allah yake cewa bashirin munafiki ka yi munafukai masu kafirci da munafici albishir bi anna lahum azaban alima cewa lalle suna da wata azaba wadda take mai radadi alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin wa'anda suke suke kawanceceniya da kafirai balmakon masu imani Allah madaukakin sarki yace ayabtahuna inda humul azza shin yanzu suna neman wata daukaka ne wajen kafirai Allah ce fa innal izzata lillahi jami'a dukkanin ɗaukaka tana ga Allah maɗaukakin sarki a nan ne ya kamata duk wani mai imani ya nemi ɗaukaka wajen Allah maɗaukakin sarki wannan a ƙarƙashin wannan aya mutum ba zai ce ba shi ahalus sunna ne amma abokanin ƙawancece ne shi su ne 'yan bid'a ko ko su ne mushirikai wanda ya tabbata a gare shi ya ƙini suna ɗar malayu sun rabu da imaninsu koko ya tabbata a gare shi cewa suna barin abun da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi da abun da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni da shi amma ka ga mutum yana iddia'in shi ahalus sunna ne amma yana zama da su wannan idan mutum bai hankali ba zai iya fadawa a ƙarƙashin wannan ayat Allah maɗaukakin sarki ya kare mu Allah yake cewa idza laqul ladina amanu idan suka hadu da masu imani idan suka hadu da ahli sunna qalu amanna sai su ce mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim idan kuma suka koma wajen shaydanun su sai su ce inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un lalle mu muna tare da ku kawai mu muna yi ma masu imani ne izgili shi yasa baya daga cikin wayewa kana ahli sunna a ce amma fadar da kake zama fada ce ta mushrikai fada ce ta bid'a wannan ko kadan ba wayewa bane a addini balma wannan yana shiga ƙarƙashin munafici idan mutum bai hankali ba yana daga cikin alamomin kafirai masu munafici shine al-istihza'u billah shine suna yi ma Allah izgili kuma suna yi ma manzon Allah izgili kuma suna yin izgili ga addinin Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wala in sa'altahum idan da zaka tambaye su la yaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab za su ce maka kawai mu wasa ce muke yi Allah yake cewa kul abillah shin yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah tastahzi'una kuntum tastahzi'una kuka kasance kuna yin izgili Allah yake cewa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce kada ku kawo wani uzuri kawai ku wa'ansu mutane ne wa'anda kun kafirce bayan kun imani a ƙarƙashin wannan kada ka ga wani mutum ya tsela wata sunna daga cikin sunnar manzan Allah kamar izgili kada ka ga mutum ya ɗage wandon shi kamar izgili kada ka ga mutum ya tsere gemu kamar izgili kada ka ga mutum yana zuwa makaranta da littafin shi kamar izgili idan mutum bai hankali ba zai iya shiga a ƙarƙashin wannan ayar kuma zai rabu da imanin shi daga nan take saboda ya yi izgili ga Allah kuma ya yi izgili ga addinin Allah maɗaukakin sarki ibn al-qayyim yake cewa idza hakamta al-munafiqina ila sarih al-wahyi wajadtahum anhu nafiri yace duk lokacin da zaka jawo munafukai ka nuna musu ga aya karara ga hadisi karara zaka ga suna gudu ba su aiki da wa'annan hadisan وعند أوتهم إلى حك... إلى حكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتهم أنهم أنهم مؤردين yace da zaka kira su zuwa ga littafin Allah ko ga sunnan manzan Allah zaka ga suna kauda kai suna cewa su su yi imani da kowane hadisi ba su wannan ayar ba haka malamin su ya fassara musu ba ibn al-qayyim yake cewa falau shahidta haqa'iqahum da zaka zanki bincikan gaskiyar lamarin munafukai la ra'aita bainaha wa bainal huda amadan ba'ida yace da zaka ga su kawai ba gurin su ba su fahimci gaskiya ba gurin su ba su koyi addini kawai su gurin su saba ma gaskiya duk inda take wa ra'aitaha muqridatan anil wahyi iradan shadida ibn al-qayyim yake cewa da kaga hujjojin munafukai suna kangewa akan gaskiya kangewa wanda take ta kai matuka sai ya istidlali da wannan ayat wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa idan ka kira su zuwa ga su yi imani ga ayar Allah ga su yi imani da hadisan manzon Allah sai kaga suna kanga kai suna done kansu saboda su su yi imani da wa'annan ba to Allah ya sawake duk mutumin da ya samu kanshi a cikin wa'annan halaye guda uku da muka zana to Allah maɗaukakin sarki ya dana da narko na azaba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin wannan ayoyin Allah yake cewa hasbuhum jahannam su dai aljanna ce makomarsu na'am hasbuhum jahannam su dai jahannama ce makomarsu kamar yadda Allah yake cewa innal munafiqi lalle su munafikai fi darkil asfali minan nar suna nan a cikin gida na ƙasan wuta minan nari walan da lahum nasira Allah madaukakin sarki yace ba za ka taba samun ba wani wanda zai musu tsaye a wurin Allah madaukakin sarki domin ya tseratar da su kaso na bi shine annifaqul asghar shine munafici wanda shi baya fitar da mai imani daga imanin shi amma dai idan mutum bai hankali ba zai iya zame mishi matsala a gobe ranar tashin alkiyama wannan kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin a cikin hadisin shi yake cewa salasun akoko arba'un manzo Allah yake cewa wasu abubuwa guda hudu man kunna fihi kana munafiqan khalisan duk mutumin da ya samu ɗaya daga cikin wa'annan sifofin to ya kasance munafiki ne wanda tantagaryen munafici manzo Allah yake cewa na farko idan hadasa kadaba a duk lokacin da zai yi magana to zai yi kokarin ya sa ƙarya a ciki wa iza wa'ada akhlaf idan lokacin da yayi alƙawari kuma zai saba wa iza khasama faja idan kuma yayi rigima da mutane za ka ga yana kangarewa yana son dole sai ya tabbatar makanshi da gaskiya ko da ko baya da gaskiya wa iza ahada gada haka wa iza ahada gada idan aka amince mushi aka ba shi dukiyar jama'a idan aka amince mushi aka baya sirrin jama'a idan aka amince mushi aka ba shi wata amana to za ya ci amanar mutane sannan ba zai riƙe wannan amanar ba yana daga cikin alamomi na munafuci wanda baya fitar mutum daga musuluncin shi shine mutum ya zan kijin kiya wurin tashi yayi sallah sannan mutum ba zai ki ya zan ki kin yawan ambatan Allah wannan dukka yana daga cikin siffofin munafuci wanda baya fitar mutum daga musuluncin shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Allah madaukakin sarki yake cewa su suna tunanin da su buwaye Allah ne alhali su kuma ba za su taɓa buwayar Allah ba sannan ba su ambatan Allah sai ɗan kaɗan wannan kuma shi ne ƙaramin munafici wanda muka yi bayanin cewa baya fidda mutum daga musuluncin shi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna matuƙar roƙon Allah kada ya sa suna daga cikin wa'anda suke da munafici ɗan kaɗan wanda baya fiddawa daga musulunci duk da cewa baya hiddawa daga musulunci amma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen kirki sun kasance suna addu'a cewa kada Allah maɗaukakin sarki ya sanya su su siffantu daga ɗaya daga cikin siffofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana a cikin hadisin da muka ambata al'imamul bukhari a cikin littafin shi sahihul bukhari a ƙarƙashin kitabul iman ya fitar da wani babi yake cewa babu khawful mu'min min an yahbita amaluhu wa huwa la yashkur babi wanda zai yi magana akan mai imani kada kada a bata mashi aikin shi alhali shi ko bai sani ba ya fitar da asar ingantacce da ibnu daga ibnu abi mulaika yake cewa adraktu 30 min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ibnu abi mulaika yake cewa na hadu da mutum 30 a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsi dukkaninsu suna tsoron munafunci akan kawunansu ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibril wa mika'il babu wanda ke nuna cewa shi yafi kowa imani babu mai nuna cewa su suke ma addinin Allah hidima babu mai nuna cewa abin nan idan ba a nemi yarda su ba a addini ba zai yi ba ibnu abi mulaika yake cewa dukkanin wanda ya haɗu da su kusan sahabi guda talatin dukkaninsu suna taƙiyya kowa yana ɓoye aikin shi na alkhairi saboda kada wajen bayyana wannan aikin ya samu ɗan guntu na munahuci ko ya yake ibnu hajar al-asqalani a cikin littafin shi al-matalibul aliya a cikin mujalladi na fudu kalkashin safaha ta 123 ya fitar da asar ingantacce daga zaid bin wahab bin al-jahni Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa qala huzaifa radiyallahu an yake cewa ya ji daga huzaifa Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa mata rajulun minal munafiqin wani ya rasu daga cikin munafiqai falam usalli alai sai ban yi mishi sallah ba fa qala umar radiyallahu an sai umar ya tambaye shi ya ce mishi na malaka an tusalli alai me ya hana ka kai mishi sallah qultu hudayfa yake cewa innahu minhu shi wannan mutumin abinda ya hana in mai sallah yana daga cikin munafikai masu nuna imani amma alhali ba su da imani sai umar yake tambayi ibnu huzaifa abillahi alaika ana minhum shin yanzu ina tambayar ka dan Allah ni yanzu ina cikin munafikai ibnu Huzaifa yake cewa qultu la yace a'a Umar kai baka cikin munafikai fa baka Umar radiyallahu an ibn Umar ibn al-Khattab yayi kuka akan cewa duk da an ce baya cikin munafikai amma yana kuka saboda kada aje Allah madaukakin sarki ya rubuta shi a cikin munafikai haka ibn Asakir a cikin littafin shi tarihu Dimash ya fitar da asar ingantacce daga Jubair bin Nufair yake cewa da khaltu ala abin darda yake cewa wata rana shigo wajen abin darda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi bi manzilihi bi hams a wajen zaman shi wanda yake a garin hams fa idza huwa qa'imun yusalli fi masjidihi yace sai ga abin darda yayi tsaye yana sallah a cikin masallacin shi falamma jalasa yatashahhadu lokacin da ya zamna yana yin hatta yana yin zaman tahiya ja'ala ya ta'awwadu billahi minan nifa sai gashi yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ni ina neman tsarin ka daga yin munafici falamman sarf lokacin da ya ƙare sallah sai ya tambaye shi yake cewa qultu lahu sai na tambaye shi ghafara Allah laka ya abad darda yace nace mishi Allah ya shiganka Allah ya gafarta maka ya kai baban darda amma anta wan nifaq mi ya gama ka da munafunci ma sha'anuka wa sha'anun nifa mi ke haɗin ka da munafuci bayan kowa ya san cewa kowa ne ne abin darda faƙala allahumma gufran sai abin darda yake cewa ya allah ka gafarta mini ya allah ka gafarta mini ya allah ka gafarta mini abin darda yake cewa la ya amanul bala man ya amanul la ya amanul bala man ya amanul bala nake cewa duk mutumin da yake amince ma bala'i to ba zai taba kubuta daga bala'i ba wallahi innar rajula la yaftun an sa'atin wahida fa yaqlibu an dinihi abu darda yake cewa wallahi Allah zai iya jarabtar mutum a cikin sa'a guda a cikin awa guda sai mutum ya bar musuluncin shi idan ya yi wani abu na munafici wanda zai sa ya bar addinin Allah ashe yan uwa dole sai mun lura istihza'i da yin da'an da yin suka a cikin addinin Allah ko yin suka a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yin suka a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yin suka ga wani mutum wanda ya tsere wani abu daga cikin addinin musulunci wannan zai iya fidda mutum daga cikin musuluncin shi kamar yadda abu darda ya koya mana a wannan asarkin wanda ibnu asakir ya fitar da shi a cikin littafin shi tarihu dimash alhafiz ibnu kathir a cikin littafin shi da yayi akan sharh sahih al-bukhari yake cewa qad jazama bi annahum kanu yuhafizuna an-nifaq yace dukkan kowa mutanen kirki sun rige sun gama yin ittifaki da cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna addu'a suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya hana su daga yin munafunci walam yanqul an ghairihim khilafa zalik ba a taɓa hakaitowa a wajen wani ba wanda cewa sahabban manzan Allah ba su neman tsarin Allah daga munafici wa ka'annahu ijma' alhafiz yake cewa yanda kasan abu ne wanda al'umma dukkaninsu sun ittifaki a ganshi yake cewa wa dalika li annal mu'min saboda haka shi mai imani qad ya'ridu lahu fi amalihi ma yashubuhu mimma yukhalifu al-ikhlas saboda mai imani idan yayi aiki nagari idan yayi aiki wanda addini ne to shedan na iya tsanya mushi wani abu wanda zai ji a ran shi cewa sunan su ne 'yan gaba gaban Allah ko ko sunan su ne masu ma'addinin hidima to idan wannan ya shigo kuma sai ya sa Allah maɗaukakin sarki ya rubuta mutum daga cikin munafukai sai a goge wannan aikin nashi ba tare da ya samu lada ba Allah maɗaukakin sarki ya kare mu yan uwa musulmi abinda za mu rufe da shi shine menene za ya sa mutum ya rabu da munahici Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayoyi da ya ba mu labarin kafirran munafukai bayan rantsuwar da suke yi su masu imani ne amma idan sun koma wajen yahudawa kuma sai su ce ma yahudawa aiku ne mutanenmu kawai muna tare da masu imani ne don mu mu musu istihza'i mu musu izgili to menene wanda zai sa bawa ya kubuta daga munahici Allah madaukakin sarki sai ya ba mu labarin abinda zai sa mu rabu da munahici a ƙarshen wannan ayoyin da muka karanta sai Allah yake cewa istahwadha alaihimu shaitan kawai dai shaitan ne ya ci galaba a kansu fa ansahum dhikrallah sai ya mantar da su ambatan Allah kamar Allah yana nuna mana cewa idan mutum bai so ya samu kanshi a cikin wa'ancan mutanen to ya dage akan yin ambatan Allah kamar Allah maganin munafuci ne ya bamu a cikin wannan aya malamai sun tafi cewa duk mutumin da yake yawan ambatan Allah a ɓoye da a bayyane kana cikin majalisa ko kana gidanka zamne ko kana cikin masallaci bakinka kada ya rabu da ambatan Allah madaukakin sarki idan mutum ya samu kanshi a wannan to tabbas kau zai yi karfin shaidan Allah zai taimaka mushi saboda shaidan ba zai zamna ba a wurin da ake ambatan Allah madaukakin sarki abu na biyu wanda zai agaza ma mutum ya rabu da munafuci shine mutum ya zan kitina na ruku na azaba wanda Allah madaukakin sarki ya tanada ga masu yin munafuci saboda azabar da za a musu ta fi azabar kafiri ta fi taba yahude ta fi taba nasari sannan yana daga cikin abin da za ya taimaka ma mutum akan munafuci shine a dage a yi ta addu'a duk idan kai sallah ka roƙi allah allah ka kare ni daga munafuci Allah idan mutum ya sallah mutum ya roƙi Allah Allah ya tabbatar da shi akan addinin shi saboda su al'umur bil khawati abin da ka cike da shi da shi ne za a maka hisabi a ranar tashin alkiyama ashe wa musulmi ya kamata mu dage da yin addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da yin munafuci saboda kan mu tsinci kanmu a cikin wa'anda Allah maɗaukakin sarki yalla an ce su kamar yadda wa'annan ayoyin suka ambata mana muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga munafuci da yin munafuci Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga shibintan munafukai da zama wuraren da suke koko ƙawanceceniya da su don saboda wannan mutane da dama na ahalus sunna sun samu kansu a wannan mutum yana ganin wai wayewa ne na addini ya zamanto mutanen da kake alaƙa da su kafirai ne ko ko mutanen da kake buƙatuwa da su kake alaƙa da su ya zamanto munafukai ne bayan ya bayyana cewa a gare ka cewa wa'annan mutanen suna ma'addinin Allah zagon ƙasa suna ma'addinin Allah kama karya ya kamata a ce mai imani bai na shiɗin da su saboda idan mutum bai hankali ba zai iya rabuwa da imanin shi Allah maɗaukakin sarki ya kare mu abinda muka karanta daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa halshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh